السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau 24 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 29 ga watan biyar miladiya 2019 a wannan masallaci masallacin margayi Alhaji Harun Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne majalisunmu na ashirin da uku insha Allah ta'ala kafin mu shiga tasiri na alkur'ani akwai tambayoyi da mahalarta suke rubutowa mai tambaya ta farko ya ce malam mace ce bayan an ɗaura mata aure kafin mijin ya kusance ta sai Allah ya masa rasuwa to malam za ta gaje shi eh za ta gaje shi ana ɗaura aure to shi kenan ɗaura aure na hukunta abubuwa kamar haka abu na farko yana hukunta cewa wannan mata ta zama a ƙarƙashinsa take abu na biyu ta ci rabin sadaki sannan kuma na uku za ta gaje shi ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba wannan ita ce ka'ida amma da ya sadu da ita ya kusance ta to ta cinye sadaki duka ke sau da kai yanzu tun da ya rasu bai kusance ta ba tana da rabin sadaki sannan kuma tana da gado idan da an ba ta sadaki dubu hamsin ne to yanzu tana da sadakin dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar tun da mijin bai kusance ta bai rasu za ta bayyana dubu ashirin da biyar sannan kuma tana da gado ita ce dama tambayar da aka yi wallahu alam wanda ya ce malam tambaya hukuncin mutumin da sha'awarsa za ta motsa ya fitar da ita ta hanyar taɓa gabansa da hannunsa malam ina buƙatar ƙarin haske akan wannan wannan ita ce ake ce mata al-istimna ko kuma sukan ce a lugar zamani al'adatu sirriya malaman fikihu magabata sun yi maganganu guda biyu akan wannan ɗabi'a malamai irin su abu hanifa malik shafi'i sun tafi akan cewa haramun sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki a wuri bi a cikin alƙur'ani ɗaya a cikin suratul mu'minun ɗaya kuma a cikin suratul ma'arij والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله مدعو كيسر كيسر لكي سبوكم ما سيماني والذين هم لفروجهم حافظون sun kasance suna tsara al'aurarsu ba su sanya al'aurarsu inda Allah bai yarda da shi a sanya ba illa ala azwajihim sai dai ga matansu da suka aura suka biya sadakin su aka daura musu aure aw ma malakat aymanuhum a lokacin da ake da bayi ko kuma bayan su fa innahum ghayru malumin a waɗannan bangarorin guda biyu da matansu da bayan su to ba ababen zargi bane su mutum ya sa al'aurarsa a matarsa ko baiwarsa to ba abin zargi ba ne shi sai Allah ya ce faman ibtara wara a zalika duk wanda ya nemi wata hanyar da ba wannan hanyoyin guda biyu ba al-azwaj ma malakat al-ayman to fa in fa ulaika hum al-adu to wadannan sune masu keta iyakar shari'a sai waɗannan malaman guda uku suka ce in an fahimci ayar tana nuna duk wata hanyar da aka bi wajen biyan bukata ta sha'awa to ya zama an bi fa'ulaika mul'adu sannan kuma sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki da wal yasta'bidu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su da ikon da za su yi aure to su kama kansu shi a fadi zama sun kama kansu hatta yughniyahum Allah min fadlihi har sai Allah ya wadata su daga cikin falalarsa amma Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi kamar yadda aka ruwaito daga gare shi shi ya tafi akan cewa ba laifi bane har ma yake cewa ko yadda aka ce ya ce kamar mutum ya tace majina ne ko ya tsidda yawo ko makamancin haka sai a ce yi laifi amma dai magana waɗancan malaman ta fi ƙarfi iyaka kawai abin da za a ce shi ne idan zunubai guda biyu suka zo ma mutum to akwai zunubi babba akwai zunubi da bai kai shi ba in ya zama ba yadda ya iya sai ya aikata ɗaya daga ciki to sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi sai ya aikata innal ladhi wa idza bada min jismihi maghdan mukhtalifan da wal akhtar kullum mai hankali idan cututtuka guda biyu suka faru a jikinsa to sai ya kalli wacce ce ta fi haɗari sai ya warkarce sai ya magance ta da zina da wannan ɗabi'ar an tabbatar da zina ba wani malamin da ya taɓa faɗin cewa zina ko a mafarki ya ce zina halarci amma waccan matsalar an yi saɓani kanta idan mutum ya kasance ba yadda ya iya sai ya aikata ɗaya daga ciki to sai ya aikata wancan ababun zaruwa amma dai ba a karfafa aikata haka Allah shirye ta wannan yake cewa malam kayi bayani akan abar mata su je masallaci to ina neman ina neman karin bayani akan ayar wa karna fi buluti kunna ba annabi su sama yace a basu su je masallaci sun ce za su je kuma muka yi bayani da ka'idoji da dokoki da maganar nana Aisha radiyallahu anha da ta yi aya ita ko abin da take magana kai tana magana ne akan cewa asalin mata su zauna a gida kan su rika yawace yawace shi yasa karshen aya ta yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati in har za su fita to kasi tabarruji me tabarruji shine mace ta fita ba ta rufe jikinta shine mace ta rufe ta fita ba ta rufe jikinta kaga wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati kacce tabarruji wato fita wacce take mara kyau kare kenan an ba su dama idan akwai dama idan akwai dalilin da zai sa su fita to su fita a shekh usman ibn fudi wa rahmatullahi alaihi babban mujahidi a wannan kasa tamu wanda ya jaddada addinin musulunci a karni na 19 a wannan kasa ya rubuta littafi akan wannan mas'ala ya rubuta littafinsa dan karami ya sa masa suna tambihul ikhwani bi ahkami khurujin niswani fadakar da yan uwa a game da hukunci hukuncen da suke da alaka da fitar mata ya kawo nau'ukan fitar mata guda goma a cikin wannan littafi akwai matukar fikihu a cikin wannan littafi idan mutum ya dauka ya karanta shehu ya yi bayani akan fitar mata wacce ce ta halatta wacce ce bata halatta ba ya kawo nau'ukan fitarsu to sharadi idan mace za ta fita shine ta fita da hijabi ta fita da hijabi ta lulluba jikinta in son samu ne ta rufe fuskarta idan ba ta rufe fuskarta ba to ya zama ta rufe jikinta ga baki daya in ban da fuskarta ta wannan shi ne shi yasa abubuwan da mata suke aikata wanda aka hana su yi abubuwa uku ne biyu an yi ittifaki a kansu amma dai akwai sabani abu na farko shine tabarruji tabarruji shine mace ta fita ana ganin wani bangare na jikinta al'aurata ko kuma ta fita kasiyatun ariya ga ta ta sa kaya amma kuma ana ganin komai na jikinta kaga an yi ba a yi bace wanda an yi ittifaki akan haramcin tabarruji abu na biyu shine abin da suke ce mishi alhasu alhasu ko alhusu alhusu shine mace ta bar gashin ta a gobe wannan ma ittifaqan haramun baya halatta mace ta fita waje ana ganin gashin kanta shi na biyu na uku shine wanda aka yi sabani a kansa shine as-sufuk as-sufuk shine mace ta bar fuskar ta a buɗe bata sa ni kabi ba in son samu ne mace ta sa ni kabi amma idan bata sa ni kabi ba to kauli rajihi bata saba ma Allah ba domin fassarar da Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yayi mafadin Allah madaukakin sarki da ke cewa illa ma zahara minha shi dai abin da ya bayyana nata abin da ya bayyana na mace aka goyo daga ibnu abbas ya ce ai illa wajhaha wa kaffaiha sai fuskar ta kawai ya halatta ta bari a buɗe sai kuma tafukan hannunta guda biyu amma duk wanda ba wannan ba a jikin mace to haramun ne mace ta fita waje ta bayyana shi to shine abin da aya take nufi an umarce su su zauna a gida asali in babu dalilin fitar su amma idan akwai dalilin fitar su to kasi ta bar wato kasi shigar da ba ta da kyau abin nan wannan yana tambaya ne akan mutumin da shi ma ya fitar da ya fitar da maniyi kuma yana azumi asalin azumi yan uwa ma'ana as-sawm ko as-siyam shine al-imsak kamewa shi yasa al-allama ibn al-qayyim a cikin littafin sa'udat as-sabirin wa dakhilat ash-shakirin yana littafa ma'anonin juriya yace daga cikin ma'anonin juriya akwai as-siyam yace fa in kana sabr an al-imsaki an shahwatay al-fami wal farji summiya sawma idan juriya ta kasance ta mutum ya tsara kansa ne daga biyan bukatar sha'awarsa ta baki da kuma ta al'aura to sai a kira wannan juriyar da as-sawm azmi so da azmi wani nau'i ne daga cikin as-sabr juriya to asalin azmi yake to dan me mutum zai je ya azumi kuma ya je ya ja ma kansa abin da zai ce har ya ce ya motsa sha'awarsa har ya ce ya fitar da sha'awarsa ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata su yi su fahimci azumi da ma'anarsa da kuma manufar shi ba kawai azumi shine mutum ya rufe baki bai ci abinci ba a kamewa ce ake son ka so ake yi wata rayuwa a cikin wata rayuwar da take ka fita da rana ka fita da haddin daga haddin dan adam kai kama da mala'ikun Allah abin da ake bukatar mai azumi sai yake ya kama bakinsa daga ci ya kama bakinsa daga sha ya kama bakinsa daga maganganun da ba su da amfani ya kame al'aurarsa ya kama ganinsa ya kama jinsa duk abin da zai sa ya zama ya saba ma Allah ta'ala kai yayi a cikin wannan wata shi ne abin da ake bukata to a takaice idan mutum har ya aikata haka malamai suna da maganganu guda uku akan haka akwai maganganu magana da ta zafi akwai magana mai sassauci akwai kuma magana matsakaiciya magana da take mai zafi ita ce maganar da ke cewa sai ya rama sittin domin kamar mutumin da ya zake ma matarsa kuma wataƙila da ana ba mutane wannan fatawar ƙila yanzu da da da da ƙila sun sun shiga taitayinsu in ka san akwai dattin a kanka a kaga ba za ka je ka aikata abin da ba daidai ba akwai magana ta biyu ita ce magana wacce take ta sassauci wanda suke cewa ba komai a kansa wannan magana ta yi nisa da manufar shari'ar musulunci sai magana ta tsakiya ita ce magana ta ce zai rama ɗaya kuma ya tuba da wannan fata wacce ita ce ta fi sassauci ita ce ke take matsakaiciya saboda ka mutane su ji tsoron Allah a game da irin waɗannan abubuwan su guji aikata ababen da za su karya musu azuminsu ko kuma ya zama ko da azumin bai karya ba mutum ya sha yunwa banza ya je wajen la'azi a lahira Allah madaukakin sarki ya ce bai yi azumi ba Allah shi kyauta wannan dan uwa ne yake cewa don Allah a taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi aiki yayi interview Allah madaukakin sarki ya baka kuma ya baka wanda zaka amfani al'umma da shi kuma sa ka ci halashinka haka duk sauran waɗanda suke da irin waɗannan bukatun Allah madaukakin suke biya mana da izinin Allah za mu tashi aya ta ɗari da sha shida a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadha Allahu walada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكين سكيتي وقالوا هم سكتي اتخذ الله ولدا وي الله مدوكين سكي يا رجلا subhanahu sarki ya tabbata da Allah game da wannan mummunar magana da ake danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala ballahu ma fi samawati wal ard ai abin da ke cikin sama na Allah ne abin da ke cikin kasa ma nashi kullun lahu qanitu duka da ababan da suke cikin sama da ababan da suke cikin ƙasa qanituna lahu dukkanin su masu bauta ne ga Allah madaukakin sarki masu da'a ne zuwa gare shi wannan ayar al-imam ibn jarir al-tabari a fahimtarsa yana ganin ci gaban bayani ne na waɗanda ake bayani akan su su masu rusa masallatan Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسع في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله توسيتي كارشا بياني نسوني أكيد الدعوة amma dai malaman tafsiri da yawa sun saba mata a wannan fahimtar tasa suka ce bayani ne Allah madaukakin sarki kuma yake mana na wasu waɗanda suka yi wata katasaba suka danganta ma Allah subhanahu wata'ala da wanda zagin Allah ne wannan kamar yadda zamu gani a cikin hadisi sahih zagin Allah ne mutum ya ce wai Allah madaukakin sarki subhanahu yana da da shi yasa al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin Zad al-Masih في علم التفسير يتي اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال malamai sun yi bayani sun ƙara ma juna sani akan suwaye ake nufi da wannan ayar akan maganganu guda hudu ahaduha magana ta farko nazalat fil yahudi wannan ayar ta sauka ne ga yahudawa aka ce yahudawa ne aka saukar da wannan ayar iz ja'alu uzayr ibn allah a lokacin da suka dauki cewa uzayr dan allah قاله ابن عباس ابن الجوزي يشي وانا مغنر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيني ييتا يشي وانا آية تاتو كان يهودا ألوك سنة سكتي أزير أن الله لي والعياذ بالله والثاني مغنى تبيو أنها نزلت في نصارى نجرانا cewa wannan ayar ta sauka ne ga kiristocin garin Najran kiristoci ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce musu nasara bani Najran حيث قال عيسى ابن الله domin sun zo suna cewa wai Isa dan Allah ne wal iyad billah annabi Isa alaihi salam suna cewa dan Allah qala hu muqatil al imam muqatil ibn hayyan ne daga cikin malaman tafsiri magabata tabi'ai shine ya faɗi wannan magana yace ta sauka ne ga nasara najra nasaran najra والثالث مجانا تقول أنها في النصارى ومشرك العربي suka ce wannan ayar ta sauka ne ga kiristoci ga baki ɗayansu wa mushrikin arabi da kuma mushrikan larabawa li'annan nasara qalat domin kiristoci sun ce isa ibn allah suna cewa annabi isa alaihi salamu dan allah ne wal mushrikin ai wa annal mushrikin ke sannan mushrikai su kuma suna cewa al mala'ikatu banatullah suna cewa wai mala'iku ƴaƴan allah ne kuma ƴan mata ne su wal iyadu billah ذكره إبراهيم بن السري الإمام الجوزي يتي wannan magana ta wani babban malami ce da ake ce masa al-Imam Ibrahim ibn Surri والرابع magana ta ku annaha til yahudi wan nasara wa mushriki al-arab cewa wannan ayar ta sauka ne ga nasara da suka ce Isa dan Allah ne da yahudawa da suka ce Uzairu dan Allah ne da kuma mushrikan larabawa da suka ce mala'ikun Allah mata ne kuma ƴaƴan Allah ذكره الثعلبي babban malami a imamu sa'adar shi ya ambaci wannan magana magana wacce take ta daidai duka waɗannan tasirin daidai duka waɗannan tasirin daidai cewa wannan ayat ta sauka ga yahudu domin yahudawa Allah ya ba mu labari ya ce sun ce uzairu dan Allah sannan daidai wannan tafsirin daidai ne cewa kiristoci suna cewa isa alaihi salamu dan Allah Allah madaukakin sarki ya haɗe su a wuri da ya amma Allah madaukakin sarki ce wa qalat al-yahud Uzayr ibn Allah wa qalat al-yahud Uzayr ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah na'am dhalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون نعم الله مدوكين سكيتي وقالت اليهود يهودا وسكتي وزيون بن الله suka ce uzairu dan Allah ne wal iyadu billah uzairu wani bawan Allah ne da aka yi daga cikin mabiya annabi Musa alaihi salam abin da ya faru shine uzairu sai suka same shi ya haddace at-taura haddace at-taura ba wani littafin da Allah madaukakin zaki ya saukake a haddace shi daga cikin littafan da ya saukar sai al-qur'ani al-qur'ani ne da kuka ji ana bincika ala amma ko a ce kawo aya sai kawo shi kadai ke da wannan damar a ba wani littafi a duniya da za ka ce ka haddace shi da ake haddace alkur'ani ko wanda kake ji an ce sun haddace alkutubu sita sun haddace sahihul bukhari sun haddace almuwatta ba hadda qur'ani suka mishi ba dole wata rana idan za su ja wani hadisin sai sun faɗe shi ba daidai ba ka'ida ce wannan ko su canza larabcin ko su gaba su baya ko makamancin haka eh sun haddace amma ba irin hadda alkur'ani qur'ani ne wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir shi kadai a ce masa irin wannan hadda to sai suka bincika cewa uzairu ya haddace at-taura sai suka ce la yahfazu at-taurata illa ibn Allah sai ba wanda yake haddace at-taura sai dan Allah sai suka ce uzairu ibn Allah sai suka ce uzairu dan Allah wal iyad billah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah sannan su kuma kiristoci sai suka ce Isa dan Allah alaihi salam me ya faru saboda yadda aka haife shi haihuwarsa ta saba ma sauran nau'ukan haihuwa so da kaje suka ce a wannan ba dan kowa bane sai dan Allah wal iyadu billah sai Allah madaukakin sarki sai ya ce yudahibuna qawlan ladina kafaru min qabl sun kasance suna kamanceceniya a maganar su da maganar waɗanda suka gabace su waɗanda suka kafirta kafin su qatalahumullah Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka da wannan mummunan maganar da suka faɗi anna yufiqu Allah wani shi annan yusrafu ya za a yi aka karkatar da su wani ya zo ya faɗa maka cewa Allah madaukakin sarki mai yana da malamai suka ce ai ai ai ai haihuwa tana bin jinsi haihuwa na bin jinsi dan adam baya haihuwa aljani aljani baya haihuwa dan adam akuya ba ta haihuwa dan adam to Allah madaukakin sarki shi ba a haife shi ba lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba to ya za a shi ya haihu alwilada tabi'atun lil jins kullum haihuwa ka'ida ce wannan ta malamai kullum haihuwa tana bin jinsi to kaifa man lam yulad yalidu kaifa yalidu man lam yulad wanda ba haife shi ya za a yi haihu to kaga wannan kenan saboda haka ashe yahudawa da kiristoci dukkanin su ƙarya suke kuma mummunar magana suke bai sannan su ma mushrikai sun faɗi haka su ma mushrikai sun faɗi haka nan muna bayani ne akan cewa waɗannan tafsiran da waɗannan magabatan suka yi duk daidai ne da wanda suka ce aya ta sauka akan yahudu da waɗanda suka ce aya ta sauka akan nasara kiristoci da waɗanda suka ce aya ta sauka akan mushrikan larabawa dukkaninsu tafsirinsu daidai ne domin qur'ani ya goyi bayansu ga yi mun ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi game da Yahudu da Nasara kuma sai ce yudafiquna qawlan ladina kafaru min qabl suna dacewa suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka gabace su na kafirai wanda suka kafirta kafin su malamai suka ce alladina kafaru min qabl mushrikul arab su ne mushrikan larabawa tuntun aqida suke asali larabawa akan hanifiyya ciki suna bin addinin annabi ibrahim alaihi salam addinin annabi ibrahim addinin tauhidi ne daga baya aka zo suka zo suka gurɓace har wannan aqidar ta cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne wal iyadu billah Allah ya ba mu labari karara a wani waje yace wa yaj'aluna lillahi banati subhanahu ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشركون ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون الله مدوكتين سركي يتشي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون suna sanya ma Allah madaukakin sarki suna cewa ya ja'aluna lillahi banati suna sanya ma Allah madaukakin sarki yaya mata walahum ma yashkurun su kuma sai su zaba abin da yake musu suke so suna son yaya maza wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم sai su ce Allah yana da ‘ya'ya kuma ‘ya'yan Allah mata ne su kuma ba su san mata shi ne Allah yake musu raddi na shi suna sanya ma Allah ‘ya'ya mata ‘ya'ya matan nan su ne mala'iku a wani wajen Allah ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun suna suna sanya wai mala'iku suna cewa mata ne kuma suna cewa ƴaƴan Allah Allah ta shahidu khalqahu a gaban su aka halicci mala'iku fa tuktabu shahadatuhum wa yus'alu wannan shaidar da suka bada ta zir ta ƙarya to an rubuta ta sannan kuma za a tambaye su ranar lahira sai an musu tambaya a gaban ku Allah ya halicci mala'iku ya sanya suka zama mata haga laifi biyu mushrikan larabawa laifi biyu suke da su laifuffuka biyu suke da su laifinsu na farko shine ne ja'alul mala'ikati banati sanya mala'iku a matsayin mata mala'iku la jinsa lahu ba su da jinsi a aqida ta ahlus sunna wal jama'a mala'iku ba su da jinsi Allah bai ce mana maza bane bai ce mata bane domin ba su da tanasuli ba su haihuwa wanda bai haihuwa bai bukata a ce akwai namiji a cikin shi ko akwai mace Allah ya halicci namiji da mace a cikin bayansa waɗanda ya kaddara musu haihuwa ne wanda suke da tanasu suke hayayyafa idan ka ce za ka tsaye da jinsin maza a daina samun maza to ba za a yi haihuwa ba idan ka ce za ka tsaye da jinsin mata to ba za a samu haihuwa ba dole sai da waɗannan jinsin jinsin guda biyu su ko mala'iku Allah madaukakin sarki ya tsara musu halitta ce ta yi ta halitta su hadisi sahihi annabi sama ya faɗi mala'ikun da suke gewaye baitul abin da albaitul ma'mur gidan da yake sama wal baitul ma'mur da Allah ya rantsuwa da shi wato gidan da Allah ke raya shi da bautan mala'iku annabi sama a hadisi ingantacce ce kullun sai mala'iku dubu saba'in sun yi dawaki a a baitul albaitul ma'mur idan suka tafi ba za su sake dawowa ba Allah zai sake halitta wasu sababbin mala'iku su dubu saba'in manzal kuma yana ba da wannan labarin ne a inda yake bayani akan idan da bayan Allah za su ci zuwa aikin hajji gaba ki daya to Allah yana da waɗanda suke masa dawaci in wani yana jin in je aikin hajji ai ya ma Allah dawaci ne to Allah madaukaki suke yana da mala'ikun su da suke masa dawaci aikin suke nan in suka yi kullun sababbi ake halitta to su halitta su Allah haka yi Allah bai kaddara musu su samu tanasuli ba ba su da tanasuli ba su da jinsi to sai mushrikai sai suka ce ai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata zunubin su na farko shine ce ma mala'iku mata da suka zunubi na biyu kuma shine danganta ma Allah subhanahu wata'ala da suka ce ai ƴaƴan Allah ne kaga manyan manyan laifuka guda biyu saboda haka wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu ittakhadha ar-rahman wa qalu ittakhadha Allah walada subhanahu kuma suna cewa Allah madaukakin sarki ya rike da sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah Allah madaukakin sarki bai da da شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أحسن لكاكم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح littafi ne da malam ibn taymiya ya rubuta don koyar da yadda za a yi jayayya da kiristoci a cikin wannan littafin nasa yake cewa fa fil jumlati a dunkule dai ma qala qawmun min ahli al-milal qawlan fillahi illa wa qawlun nasara aqdar minhu ba a taɓa samun wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi da suke cewa addini suke yi ba da suka taɓa faɗin wata magana face sai ka samu maganar da kiristoci suka yi ta fita su muni ولهذا كان معاذ بن جبل يقول saboda haka ne ma sayyidina mu'adh dan jabal radiyallahu anhu yake faɗi game da kiristoci yace la tarhamu yace kar ku tausaya musu falaqad sabbu Allah matabbatan ma sabbahu iyyaha ahadun min al-bashar hakika sun zagi Allah zagin da ba taɓa samun wanda ya ba Allah madaukakin sarki ba ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن saboda haka ne ma Allah madaukaki suke yake girmama ƙaryar da suka mata a cikin alƙur'ani Allah madaukaki yana girmama ƙarya a ce wai yana da da Allah yana girmama wannan laifin a ce wai Allah na da da subhanahu wa ta'ala amma yakunu zalimuna uluwan kabira kamar yadda Allah madaukaki sarki ya faɗi a cikin suratul maryam shekul islam tabiya ya kawo tun daga aya ta tamanin da takwas har zuwa aya ta casa'in da hudu a rabba Allah madaukaki ke cewa qalu takhadha ar-rahman walada
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
قد سبحانه جئتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا na'am وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا na'am إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا na'am لقد أحصاهم وعدهم عدا na'am وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada kuma suna cewa Allah mai rahama ya rike da laqad ji'tum shay'an idda sai Allah yayi abin da ake ce mishi iltifati a balara kana ba da labarin wasu waɗanda ba su nan tabbata sai ka biyo kuma sai ka mai da shi sakan fas sai ka ci gaba da bayani da kamar ga ka gashi da ka nuna bai wajen wa qalu takhadha ar-rahman walada sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda yace wallahi ku da kuke cewa Allah ya riki da ji'tum shay'an idda wallahi kun zo da abin da ya kasance iddan aziman fi ghayatil azama kun zo da babban zinibi kun zo da abu mai girma idan balarabe da ya siffanta abu ya ce shay'un iddun yana nufin shay'un azimun fi ghayatil azama abu ya kai matuƙa a girma ke Allah ya girmama abin da suka ce ku rasa abin da za ku yi sai dai ku ce Allah na da ɗa wal iyazu billah ɗa bukata ta rauni ke sa a bukaci ɗa rauni ga baki ɗaya shi ke sa ka zama kana san ɗa rauni ki rauni da Allah ya sa ma ɗan adam shi za ɗan adam yake son ya samu ɗa in ka kalla ga baki ɗaya kawai ga ka zagaya za ka yi ga baki ɗaya bukatar ɗa rauni ke sa a neme ta na farko dai daga cikin manufofin ɗa manufa ta farko ita ce ka samu wanda zai rika maka addu'a bayan ka mutu rauni ne kuma rauni ba ne in ba ka da rauni ya baka bukatar wani ya maka addu'a kuma kare na farko kenan sannan na biyu kana bukatar ɗa saboda ka masa tarbiyya bayan ka mutu duk aikin alkhairin da zai yi tun ma kana da rai to za a bashi za a baka lada duk abin da ɗa zai aikata na alkhairi to baban shi na da lada yanzu duk wannan aikin da muke yi da wanda suka halarci tafsiri da mai tafsirin da mai jan baki duka iyayenmu suna da lada sallah la'asar da muka yi ɗazu iyayenmu suna da lada Allah zai ba su lada sakamakon tarbiyyar da suka mana kaga wannan shi ma ai rauni ne sannan na uku daga cikin dalilan da suke sa ka so ɗa shine ka samu wanda zai cece ka ranar gobe alkiyama idan har ɗan ya mutu kana karami yana karami kai ba kana karami ba yana karami manzala sama ya tabbatar a hadisi sahihi cewa ƴaƴa ƙanana za su ceci iyayensu ranar gobe alkiyama Allah zai ce musu tafi aljanna ta ce ya Allah ka ba mu mutu da iyayenmu ta ce an ba su izini su je su taho da iyayensu uwarsu da uban su je su kamo hannunsu kowane ɗa zai wuce da baban shi da babar su tafi aljanna kaga rauni ne. sannan manufa ta hudu ita ce ka samu wanda zai taimaka maka a lokacin da ka tsufa kamar yadda babban malamin kasar masar ashir mutawalli sha'rawi rahmatullahi alaihi yake cewa an tajida man yurabbika fi shaykhu fi shaykhu khatika kulatik ko fi ukulati shaykhu khatik ka samu wanda zai ci gaba da renanka a lokacin da ka koma yaro alhali ka tsufa dan tsoho idan ya tsufa sosai kowa yake kaman jinjiri wani sai an sai an kai shi bayi a masa tsarki a wanke masa bayan gida wani sai dai a kwantar a shi a taya wani sai an ɗauke shi an fitowa da shi da yamma ya sha- da da rana ya rika shan vitamin D sannan a kwashe shi a mai da shi lafi in ranar ta yi zafi kaga duk rauni ne in ka gewaye dukkan gabaki dai rauni to Allah madaukakin sarki shine mai sifa ta al-qudra qadirun ne shi qadirun ne muqtadir qahirun ne ghalibun ne duk waɗannan sufofi ne da suke nuna cika na Allah madaukakin sarki ya zai Allah a ce yana bukatar da Allah ba zai bukaci da ba mun gane ko saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace da qad ji'tum shay'an idda haqiqa kun zo da abu wanda yake mai girma da kuka ce Allah madaukakin sarki ya ya rikida sai Allah madaukakin sarki yace takadu samawati yatafattarna min sama saura kirista kecece watan shaqqul ardu ƙasa ma ta tsatsage ta farfashe wata khibbul jibalu haddan sannan duwatsu su rikito dukkaninsu rikito ƙasa manya-manyan duwatsu da kake ganinsu da sama da ƙasa da duwatsu dukkaninsu suna kishin Allah madaukakin sarki me yasa za su yi haka an da abdul rahmani walada saboda sun kira sun ce Allah yana da da duk lokacin da a wani coci aka buɗe baki aka ce wai Allah na da da to sai sama ta girgiza ta ji kamar ta kece ƙasa sai ta ji kamar ta tsatsage ta farfashe duwatsu sai sun ji kamar ta rikito saboda wannan magana fara ɗaya da aka a yau sau nawa ake faɗin wannan mummunar magana za ka iya lissafawa addu'a za a zo a yi wani zubin taron da ya haɗa musulmai da arna sai an yi wannan za a haɗa musulmai da arna sai a ce musulmi ya zo ya addu'a arne kuma ya zo ya addu'a arne ya gama musulmi ya gama tauhidi ربنا اللهم ربنا اللهم sai na gama kuma sai zo kira wani sai yazo duk ya gode wancan addu'a da yayi yazo da shirka yazo da zagin Allah akwai tashin hankali a ciki ku kaga shi ne wanda ba za ka iya lissafa an da wani rahmani walada sama ƙasa duwa suna kishin ubangiji an zagi Allah madaukakin sarki وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي بيت سنت قال الله بي رحمة أتيار الكتاب rauni ke sa mutum ya buƙaci ɗa to ya zai a danganta rauni ga Allah madaukakin sarki in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abdan duk wanda yake sama da ƙasa sai ya zo gaban Allah a matsayin bawa duka bayan Allah ne iyaka bawan nan kala biyu ne akwai al-ubudiyya المطلقة أقول العبودية المقيدة العبودية المطلقة العبودية العامة كينا قمم لي بوتا كوا كوكا كوكا سكيبا ومالا shi yasa za ka ga idan katarina ta zo iska katarina ko kuma tsunami ko waye da waɗanda suke masu imani da waɗanda ba masu imani ba duk sai a koma kaga Allah kuma ake kaga ubudiyya mutlaka ce kowa ba Allah ne duk tsagerancin mutum da tsagerancin aljani da tsagerancin shaidani to ya yadda cewa shi bawan Allah ne amma bauta ne ta dole bauta ta dole ko ka ko ka so kai bawan Allah ne akwai kuma ubudiyya wacce take khassa muqayyada bauta ta bayin Allah ke bantattu wa ibadu rahmanin ladina yamshuna 'ala al-ardi hauna يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون قل لعبادي الذين اسرفوا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله كاغنا باين الله كي كنت توما سيدي يا الله تو ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا حقيقه الله يا كرغ باين يا سان عددهم كما يا تتكنت عددهم اياك تتكنتوا Allah ya san adadin halittarsa gabaki daya to da kamata cewa Allah na da da za su je su game da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma dukkanin su za su zo wajen Allah madaukakin sarki kowa shi kadai zai zo kowa shi kadai zai je wajen Allah ka taba ganin lokacin da ka mutu saboda soyayyar da matarka take maka tana ce maka my sweet heart mace mun kaza kaza ta ce maka kaza ta ce tare da kai za a sa ta a kabarin ka ka taba gani duk san da ɗanka yake maka da san da kake mushi ka mutu a ce za a tafi da shi su ne ma za su zo daga lokacin ma kyamaka za su fara yi abin da ya tabbata a sunna da ake yi na mutum ya zo ya ya sumbanci gawar dan uwansa wani zai iya ba kai mata mijin su zai mutu a ce su zo su ban kwana da shi a buɗe musu gawar a buɗe musu fuskarta guduwa suke su gudu sai kuma tunanin abin da gado shi ke nasuhu ka'annahum lam ya'rifuhu sun manta shi kamar ba su san shi ba to kai kada za ka to dan me za ka tafi saba ka a cewa wai Allah na da da wal iyadu billah Malik ibn Taymiyyah ya ci gaba da bayani cewa fi sahihan ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يقول الله عز وجل ألا أنا فني أشم حديثي قدسي wato irin hadisin da manzon sama yayi riwaya daga Allah ba Qur'ani bane amma wani abu ne da Allah ya faɗa wa manzon sallallahu alaihi wasallam me Allah yake cewa kadzabani ibnu adam dan adam yana karyata ni walam yakul lahu dalik bai cancanta ga dan adam ya karyata ni inji Allah wa shatama ibnu adam sannan dan adam yana zagi na ku ji wannan Allah yake faɗa yake cewa ɗan adam yana ƙaryata shi kuma ɗan adam yana zage shi walam yakul lahu dalik ai bai cancanta ɗan adam ya zage ni ba in ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa amma shatmuhu iyaya fa amma shatmuhu iyaya amma zagin da ɗan adam yake mini fa qawluhu ittakhadha Allahu walada kun ji ko shine faɗin da ɗan adam yake cewa wai Allah ya rikida kun ga maganar ibnu maganar ibnu jabal mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu da yake cewa kiristoci ba a taɓa samun waɗanda suka zagi Allah kamar irin zagin da suka mai ba da suka ce Allah na da ɗa wa ana al-ahad Allah madaukakin sarki yace alhali ni ne ni kadai al-ahad alladhi la thaniya lahu ni kadai ne wanda ban da ɗa ni kadai nake Allah komai nashi a hadiyarsa shi kadai yake a komai duk abin da za ka faɗi game da Allah madaukakin sarki to shi kadai yake a ciki as-samad kuma ni ne as-samad as-samad an ruwaito daga ibnu abbas yace as-samad as-sayyid al-qa'im bi nafsihi al-maqsud bil hawa'ij abinda ake ce ma as-samad shine as-sayyid jagora alƙa'in bi nafsihi wanda ya tsayi da kansa kai duk din nan ba mu tsayi da kanmu ba eh wani bature da ya rubuta littafinsa ya sa masa suna man cannot stand alone al-insan la yaqumu bi nafsihi dan adam ba zai iya tsayuwa da kansa ba zai iya tsayuwa da kansa ya rubuta littafin ne akan kimiyya tana tabbatar da cewa akwai Allah kimiyya an kai zurfi a cikin kimiyya physics chemistry biology da sauran dukkan nau'ukan ilimin kimiyya to abin da ya kamata ilimin kimiyya zai kara maka shine tauhidi duk abubuwan da kake bincike a kansu ƙarshe za ka tabbatar da Allah ne ya yi su kuma ɗan adam ba zai iya tsayuwa da kansa ba duk wanda ya ce ɗan adam ya tsaye da kansa ƙarya yake Allah kadai shine alqa'im bi nafsihi wanda ya tsaye da kansa baya bukatar komai a wajen kowa kowa ke bukatar komai a wajensa al-maqsud bil hawa'id shine wanda ake nufatar sa da bukata kowa na da bukatar shi a cikin mu wani bukatar shi goma wani bukatar shi hamsin wani bukatar shi ɗaya wani ba bukatar shi ba ta da iyaka kuma yana fatan da duk Allah zai biya masa bukatun nan tashi bukatun nan nashi kafin su mutu to yana so amma ina bukatun ka ba za su bi duka ba saboda burinka ya fi burinka ya fi abin da ake maka yawa kullum adam yana mutuwa da buri لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب da za a ce a samu wani katon kwari a cika ma ɗan adam shi kwari guda biyu لو كان لابن آدم واديان من ذهب أشقى مثل الدينار وال وال وال وال فلابتغى لهما ثالثا لا سيأتي الله قالوا من الآن سيزم أب إن الله باشي نقود يتي أباشي نقود haka ba shi na hudu kuma zai ce a bashi kai haffa haffa a lahira fa sai an yi haka a lahira sahibul bitaqa ai zai yi haka wani mutum ne shine karshen shiga aljanna mai ban dariya hadisin sa na cikin na da na cikin hadisai sahihai Allah madaukakin sarki zai zo a nuna mishi aikin shi tari guda yana cikin wuta shi aikin waye wannan ce Allah ni ne shi na zalunce ke ce wallahi Allah baka zalunce ni ko da kwayar zarra ba abinda na aikata shi ne wannan shi to kana tsammani inda ce zan maka rahama kana jin zan maka shi kana da wani aiki kwara daya sai a fito da wani dan kati dan karami dan mutumin kati ba zan ya ce masa bai faka an kaso ka kamanta shi da ID card ko ka kamanta shi da wannan ATM card ko dai wani kati sai Allah mu suke sai ya nuna masa sai ya ce gashi aikin alkhairin da ka taɓa yi kenan a duniya sai a ɗora wannan aikin alkhairin nasa a kan ma'auninsa na lahira sai ya rinjayi wannan aikin sharrin nasa sai Allah mu suke sai yanzu me kake so in maka sai ce ya Allah ka fitar da ni daga wuta in ka fitar da ni daga wuta ba zan sake bukata wata bukata sai a ce a fitar da shi daga wuta sai a fitar da shi daga wuta ana fitar da shi daga wuta sai ya hango 'yan aljanna shi ce ya Allah kai ne bakin kofa aljanna ya Allah shi kai da kace ba kai wata bukata an maka wannan kuma ba an maka ba sai a ce a kai shi bakin kofa aljanna sai hankoyin aljanna suna cin daɗi suna holewa suna cin daɗi sai ce ya Allah madaukakin sarki a kai ni ko da zauren aljanna shi ke na jalla ba ce a shigar da shi aljanna to kaga dan adam haka Allah ya yi to amma Allah ko ba bai da wata bukata a wajen bayi to ya za a ce yana da ka lam alid wa lam ulad Allah ce ban haihu ba haife ni ba kuma ban haifa ban haifa ba kuma ba haife ni ba walam yakul li kufuan ahad sannan ba ni da wani da za a ce kini na ne shi mun ya kama da shi ko daidai nake da shi to ya za a danganta mun da shi yasa zagin Allah ne kenan mutum ya ce Allah na da dawai iyazu billah وما واما تكذيبه اياي اما قريتا ni da dan adam yake in ji Allah ta'ala fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani shine dan adam sai sai ya ji dadi kawai sai ya ji ya ya duniya ta kai mishi sai ce ina ai ba lahira lan yu'idani kama bada'ani dan adam ƙaryata Allah ne ka ce wai Allah ba zai tashe ka ba bayan ya kashe ka sai Allah ya ce wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati ai fara halitta bata fi mun sauki ba fiye da in dawo da ita da yin mota sabuwa til da mota ta lalace a gyara ta wanne ya fi sauki gyara ya fi sauki me yasa ba kwayi a Najeriya amma ba ku gyara ga gwangwanaye nan sai a sai ka sai gwangwani a ciki na suka je wajen mukanika sai su gyara maka su gyara maka ciki na suke ta shiga me yasa ba ku yin ta Allah ya halicce ka sannan kuma ka ce ya kashe ka sannan ba zai iya dawowa da kai ba ha kaga shine wannan hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim so daga ƙaryar yi ma Allah madaukakin sarki zagi ne a ce Allah madaukakin sarki na da da sai Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah kusan duk inda Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa an ce yana da da sai ya ce subhanahu abinda ake ce subhanahu shine tanzihan lahu wa tabri'at ana kawar da Allah madaukakin sarki wannan sifa sifar da ka ce Allah na da da mummunar magana ce sai Allah madaukaki saki sai ce tsarki ya tabbata ga Allah shi yasa duk lokacin da ka faɗi wannan aka rawaito irin wannan magana kai kai to to kai gaggawa kai tasbihi ce subhanahu wata'ala amma yaqulu zalimuna uluman kabira sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah yana tsarkake kansa game da wannan mummunar magana da Yahudu da Nasara da Kirist da kafiran mushrikai mushrikan Larabawa suke cewa wai Allah madaukakin sarki yana da la wal iyadu billah sai Allah madaukaki sake ce ballahu ma fis samawati wal ard lallai abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duka na Allah ne mulkin sa da wannan ne malamai suka yi istinbatin hukunci suka ce annal mulka yunafil wilada wa annal wiladata tunafil mulka ɗanka ba zai taɓa zama bawanka ba bawanka ba zai taɓa zama ɗanka ba bal lahu ma fi samawati wal ard abin da ke sama na da ƙasa na Allah ne mulkan lahu mulkin Allah sadaka idza kanu mulkan lahu kaifa yasimuna lahu awlada idan mulkin sa ne mallakar ta ce bayan sa ne su to ya za a ce kuma sun zama ɗa yanzu ba za ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi ka ce za ka sai da shi ba ba za ka sai da shi ba kuma ba za ka iya kyautar ɗanka ba a musulunci ba a kyautar ɗa ka ce gashi na ba wani ɗanka ka ce ka ba wani ɗanka kyauta a sai dai ka iya cewa ka ba shi ya kula da shi amma ko bai zama baban shi haramun ne ya ce shi baban shi kai ne baban shi kai da ka haife shi amma bawa fa za ka yi ɗaukan bawan ka kasela za ka yi ɗaukan bawan ka kyautar da ana yi za ka iya sadaka da bawan ka amma ɗa ba a so daga wanda ya zama bawan ka ba zai zama ɗanka ba wanda ya zama ɗanka ba zai zama bawan ka ba shi yasa ai bawan ka wanda baka yanta shi ba baka baya gadan ka amma idan ka yanta shi to nan yanzu yayi kama da ɗanka amma bai zama ɗanka ba ya zama waliyinka ya zama maulanka maulan ni'mati to sai ya zama akwai gado a tsakanin ku in duk sauran masu gado ba su sai ya zama zai gado saboda yanzu ba bawan ka bane shi sunan shi maula eh kullu lahu qanitu dukkan bayi na Allah madaukakin sarki gabaki ɗayan su masu yi ma Allah madaukakin sarki bauta ne bautan nan ta tilas ko bauta wacce take ta zaɓi ta yarda ko ka yarda kai bawan Allah ne ka bauta masa ko kuma dole dole ko ka ko ka so kai bawan Allah a ƙasar ka kake rayuwa iskar sa kake shaƙa arzikin sa kake ci ruwan sa kake sha abincin shi kake ci shi yake baka lafiya shi kenan shi yasa duk kafircin kafiri ya san akwai Allah madaukakin sarki ai har fir'aun ya zama akwai Allah madaukakin sarki da ya tashi ai cewa ana rabbukumul a'la ce ni ne ubangijin ku wanda ya kowa daukaka eh na yadda akwai wani ubangijin amma ni ne mafi daukaka la yadda akwai sannan cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani abun bautar ku da ya tantance ku bauta mushi ba in ba ni ba kaga yadda akwai wani abun bautan kenan wanda ka ji shedancin shedani ya yi cewa shi bawan Allah shine kullu lahu qanitun lafazin qanitun daga lafaz daga daga alqunut aka samo shi alqunut a larabci yana da ma'anoni sun kai goma sun kai goma amma dai qur'ani ya ambaci hudu kusan su suka fi fitowa fili kamar yadda al-imam ibn al-arabi maliki yake faɗi a cikin tafsirinsa yace daga ciki akwai al akwai ma'anar kalma abba kamar yadda ke cewa ake siffanta mata fasalihatu qanitatu mata na gari su ne qanitatun ay muti'at masu da'a kaga qanitatun qanitu ko sannan can wal qanitina wal qanitati ay wal muti'ina wal muti'ati ce masu da'a kenan sannan ma'ana ta biyu ta al-qurut al-qiyam tsayuwa tsayuwa daga ciki an samu fassarar fadin Allah da yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzabu al-akhirata wa yabdu rahmat rabbih kaga amman huwa qanitun ibnu umar ibnu ibnu umar ya fassara yace ai amman huwa qa'imun wanda yake tsaye da daddare yana bauta ma Allah so da ka al-qunut yana zuwa da ma'ana al-qiya sannan akwai as-sukut as-sukut shiru kaman fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ay wa qumu lillahi sakitin hadisi ya tabbata zaid ibn arqam radiyallahu anhu yace kunna natakallamu fi salati yukallimu rajulun minna sahibahu da can farkon musulunci ana sallah kawai shi da sai mutum ya kafira da dan uwan shi kun yi ruku'u sai kai kace masa mun fa tashi yanzu nan an gama sallar la'asar din akwai tafsiri eh za mu tafi in an yi sallar magana ina ga yadda kaka saboda akwai akwai shan ruwa a gidana a cikin ruku ko kuma ana kai ya kawai sai kai da ce kai jiya fa na ce maka ka zo gidana amma baka ce ba a sallah ana yi kai sujada kai kuna dan magana da sai ka dan zo da ko daidai kunnan sai ka ce mishi ka biya da bashin nan da nake bin ka ba ya halatta a musulunci da yace haske da Allah ya saukar da qumu lillahi qanitin ay sakiti ku tsayu gaban Allah kuna masu shiru sai yace fa nuhina anil kalam minna bisukut fa nuhina anil kalam minna bisukut sai aka hana mu yin magana a sallah sai aka samu mu rika yin shiru kaga qaniti nan sakiti so da ka yana daukar sannan al-khushu kankantar da kai shi ma yana daukar wannan ma'ana to anan ma'anar qanitun shine ko dai ya zama muti'un ko ya kasance abidu ko domin kowa ya shiga in ka ce abidun kowa ya shiga ciki kowa bawan Allah ne kullu lahu qanitun ay kullu lahu abidun duk kowa bawan Allah ne kamar yadda muka ce ibada kala biyu ce ko dai ta zaɓi wadda kai yadda ka zama bawan Allah mai bauta ma Allah ko kuma ta ta tilasta dole sannan kullu lahu qanitun kowa mai ma Allah da'a ne ko ka ki ko ka so kana ma Allah da'a i ko ka so ko ka ki kana ma Allah da'a shi yasa wani zubin idan damuwa ta dame kawai sai ka kuma koma ba ba Allah kake bi ba amma kuma sai ka koma kana bin Allah kaga da'a ce ta dole Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah ya kara mana san alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi